أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم باب ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية يطوقون كقولك طوقته بتوج حدثني عبد الله بن منير سمع أبا النذر حدثنا عبد الرحمن هو ابن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي سالم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلن يؤدي زكاته مثل له ماله شجاء أجرأ له ذبيبتان يذوقونه يوم القيامة يأخذ بلهم زيته يعني بشبكيه يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله إلى آخر الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم ولا يحسبن الله فهم ولا يحسبن الله ولا يحسبن الذين كفروا هو لا يحسبن هي قاعدة ما تسريد يلا حكم فكاك ko fataha sama ko ko sitra kasa ya hasibu ko ya hasabu ko ya hasaban Allah ko ya hasiban Allah sai ya hasaban Allah ne يبخلون قوة يحسبن الذين يبخلون الله لا يسوى ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتوا الله فضل هو خيرا لهم سوء عند الله يباس بالفعل لسا وتسلسي وتوين تسكي ولا يحسبن الذين يبخلون وإن وتسكي هي الروى بما أتاهم الله من أبن الله يباس بفضله بالفعل لسا ولا يحسبن كتسلسي cewa wannan ruwan da suke yi ko khairun lahu ko khairan kai shi alkhairi ne zan gare su ba alheri ba ne bal huwa khairun lahu bar shari ne gare su sai tsawo kuma ma ba mu duki yau mu jaba yau mu jaba dan za a yi musu makare wato na su da abin da suke ruwa da shi na aljiyama wanda za su jira su sama ta al'adu wato gadon sabbin da kasai duk na Allah ne wallahu ma ta maluna khabir Allah masani ne ba za mu nuna da abin da wasu suke aikata za mu da ce alim masani kabir masani to akwai bambanci na ga'ida tsakanin alim da kabir in an ce alim to masani masanin abin da yake tun na zaki in an ce kuma kabir masanin abin da yake na fati an ce wa alim a zai Allah ya san da abin da yake boyayye shi ne kabir in an ce alim ko da abin da yake na zaki lafi da zahirin da boyayyen duk ubangiji ya san kuma duk ɗaya ne boyayyen daidai ke da bayananan bayananan ma daidai ke da na boyayyen na na boyayyen shi da a gurin ba wani abu mai wahala sai tsawo kuna ma'ana da Allah ya ce faɗa a yannan aya da yake sai tsawo kuna ta kauli kamar faɗin ka ne wato tsawo su hudu ɗaukin ne masa makare da abin makare ma'ana makare shi ne abin za a rata abin da ake rataya a wuya wani za a ga an sa a wuya ya zo wani wa kuma aiwa mace makare haka a sa wata a ya daure wuyanta a kayan ado kamar yadda za a ga fulani suke nan shi ne ake cewa makare to abin da suka yi rowa da shi na wannan abin shi ne za a yi musu makaran da shi ma'ana a yi musu a sa musu a wuyan a rukuni abdullahi bin munirin سمع أحمد نبي حدثنا عبد الرحمن وابن عبد الله بن دينار عن أبي عن أبي سالم عن أبي أبي عن أبي هريرة أبي سالم يا سمو أبي هريرة قال أبو هريرة يبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم يا أتي من أتاه الله مالا هو أن الله يبعث وكفيه فلم يؤدي زكاته بيبعد زكوة من to muskila lahu shuja'an wato sai a mai masa dukiya a sa masa ita a hoton wato miciji wato kumurci kenan a tsara'a shi ne mai kwaikwayen kai wato saboda wato saboda yawan daji har wato kansa ma ya kwaikwaye to haka za a mai masa dukiyar lahu da shi mutane yana da tsugu guda biyu shi da wakuku za a yi masa makaransa yau ba kiyamata ranar alkiyama yakubu zai riko bilin da matsayi ya ni da kai zai riko da wato ba magamunan mukamukansa mukamukai zai riko da mukamukansa ya kudi da cewa ana ba ni ka ni ce dukiyarka ana kan buga ni ce wato taskanta daga ta ka taskance ta koye sun matala hazi layata sai mu zala sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya wala ya sabanna ladina yaqulu ra'atin la balli kan wa'anda suke rawa da abin da ya ba Allah ya ba su ne fallaka wato kasu ci cewa ko khairan lam abin da suka yi suna na rawa a heri ne gare su a bal wa sharri sharri ne gare su باب قد تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان اسامه بن زيد رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قديفه فدكيه واردف اسامه بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلولة وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي فإذا في المجلس أخلاق من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس أجازت الدابة حمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تدبروا علينا فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي بن سلولة أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا توزينا به في مجلسنا ارجع إلى رهلك فمن جاءك فقصص عليه فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجلس في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتسا- يتشاورون فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يحفظهم حتى سكنوا ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فصار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع ما قال أبو هباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا قال سعد بن عبادة يا رسول الله أف عنه واصفح عنه والذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك لقد اطلع أهل هذه البحيرة على أن يتوجهوا فيعقبونه بالإثابة فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أتاك الله شرك بذلك فذلك فعل به ما رأيت فأفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويسبرون على الأذى قال الله عز وجل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أبا كثيرا الآية وقال الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إلى آخر الآية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول الأقوى ما أمره الله به حتى أذن الله بهم فلما جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به سناديد كفار قريش قال قال ابن أبي بن سلولة ومن معه من المشركين وأبدة الأوثان هذا أمر قد توجه وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا
معه ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا والله لا تجد اذى الكتاب كثيرا من يوى من الذين اوتوا الكتاب وين لا تبعث الكتاب من قبلكم ومن الذين ومن الذين اشركوا haka ma za su sawa da za ku zuwa su cuta da yawa daga ma wa'anda suke shirku wato sun yi amurin al'autar wato wa'anda aka ba littafi shi ne yahudu da nasara ashiraku kuma su ne wa'anda suke bautar gumaka حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بن زبير واتو واتو شعيب يا كبر ابو زهري زهري يتي اخبرني ابو بن زبير روح تنزل يا بان لاباني أن أسامة بن زيد سوى أسامة بن زيد رضي الله عنه ما لا يعرف أخبره شيء ما يبات لاباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة الله صلى الله عليه وسلم rakibu alahi bayan wata rana manzon Allah ya hau dawo jaki eh ala kasimatin wato an sanya wato shi wannan ke fada musu jaki ta wato kamar mai gaba da kasifa irin yan gajeriya wacce ake sawa a kan doki to an sa manzon Allah ta fadaki ya ce wato sun a wato an sana'anta daga gari da ake ce masa fadaku eh fadaki ya ce kamar a yi abu daga kano a ce kanawi ko na'am.
eh, a yi abu daga zaria a ce da shi zakzakilo na'am.
Eh, duk dai haka ne nisba ce ta inda aka yi na'am fadikiya ce وأهدف أسامة بن زيد يقول يقول كنت أسامة بن زيد وأبايعها معناه يقول أسامة بن زيد أبايعها يلا كان جاكي أسامة بن أبايعها كان جاكي وراءه شيء أسامة بن زيد يقول كنت أسامة أبايعها وراءه بايعها يقول سعد بن عبادة to ya hau wannan jakin ya ku tukkar da Usama bin Zaid dan ya je ya gaida Usama bin wato Sadu da Ubada da bai da lafiya in sai da je duba shi bani hari a cikin bani hari bin hazrat yan hazrat wato a kabilar su can cikin madina na'am eh kabla waqat badr wannan abu ya faru tun da ban ayyakin badar eh kala to shi da shi wato samu dubin da yake yake hatta mara da musulunci abdullahi bin ubay bin salula har dai yayin da wato manzo Allah ya shuɗe da mazaunin abdullahi bin ubay bin salula wa zalika haka yi ko kala eh hatta marra bi majalisin fihi abdullahi bin ubay ko musulunci ne ko musulunci ko ya ga nuna da kan kenan ko kuma kuma bi majalisin fihi abdullahi bin ubay to kala sai shi wato zamu ne yace hatta marra bi majlisin har dai manzo Allah ya shirye bi majlisin da mazauni wato wurin da ake zama kaga nan mazauni wato shi Abdullahi wato wani ne da ake zama da yake bi majlisin ba da Abdullahi ne kuma ya kuma zuwa kai har shi na zuwa ya zo amma in yake bi majlisin Abdullahi ne kuma ya ga kuma na ta ne majlisin da za ta bari ke ta mace ce har ta mara zuwa gido har ta yawa to wannan jaki ya shuɗe bi majalisun da wajen zama inda ake addu'a a gira to fihi abdullahi bin ubay bin salula a cikin mazaunin da ake zaunan akwai abdullahi bin ubay bin salula shi ba ya zo yana zaune wa zalika wannan ko ya faru ne qabla an yusima abdullahi bin ubay tun da ma abdullahi bin ubay dan salula ya musulunta sai za ta yi majalisa akhlaqu sai ga cuɗanye cuɗanyen mutane kala-kala a wannan mazauni eh min al-muslimin daga musulmai wal mushrikin da mushrikai abadin su kautan masu wato gumaka wanda mun da yahudawa eh wal muslimin da dai musulmai ya kuma wasan takidi da ya mai ma'ana guri da ya haɗa kowa da kowa akwai musulmi akwai yahudawa akwai kuma mushrikai masu wato gumaka duk akwai su wato wato a wajen وفي المجلس عبد الله بن رواحة أقول da ake zaune din wannan cuɗanye cuɗanyen a cikin mutanen akwai Abdullahi ɗan Rawahata shi kuma musulmi ne. To falan ma ga shi yakin majalis a jajatu dabbati yayin da ƙoran wannan dabba ta mazala ma'ana ƙoran jakin mazala ta tashi yana kawowa ƙora tana tashi sai ta zo ta lulluɗe wannan wato mazaunin kamar Abdullahi bin Ubayyan an fahimu da'i. sai abdullahi dan ubai dan sallu sai ya dau wato wato mayafin su sai toshe hancinsa ya da mayafin sun matsala sai abdullahi dan ubai sallu sai yake la su kafiru alaina ta su kakku ta yi ta tsura mana a kanmu ya za ku rika kayan mana da kura wato yana dai ba za su ban wato har mai iska eh sai ba za Allah ne dan ba sai su ta da kura kuma ya ce kakku ta yi mana da kura da muke muke muke zama muke zama muke zama mu to shi ke nan mazala da ya ƙara ko wajen sai ta kallama mutum za su nan sai mazala sai ya musu kallama sun mawasa sai ya tsaya fada zala ya sauka shi ke nan fada ahun ilallah ya kira su zuwa ga Allah inda na ma abin da aka aiko shi ke rayuwar ƙara ne na mulmura ga ya karanta musu kuma almurari fasala za su ne ubai yin salulu sai Allah ya ubai yin salulu sai ce ayyuhal mar'u ya kai wannan mutum yana gaya manzo Allah kenan yace innahu la ahsana dan dai lamarin da ja'an la ahsana ba la ahsana ko Eh, la ahsana.
la ahsana ba zai zama mafi kyau ba ba ta kullu da abin da kake faɗa in kana haƙƙan in dai har ya kasance gaskiya to ba zai zama mafi kyau ba eh shi ba zai tsila a wannan mazalar to falatun yana bi kaka cutar da mu da abin da kake faɗa din abin da yake irjin ila da alika ka koma cikin zato kan san abin da su hawanka da dai cikin jama'arka kamar ja aka kana can a zaune wanda biyu na wata to ba ka kuka a yayi ka je ka karanta masa wannan abin da kake karanta mana subhanallah
فقال عبد الله بن رواحه sai عبد الله بن رواحه sai tashi sai yace bala ya rasulullahi wannan abin da ne mu da haka ya manzo Allah fakishi na bi mu ka zo mana da shi ka lulluɓe mana da shi fi majalisina a majalisina a wuraren zaman mu fa inna nuhibbu zalika mu muna son mu ji wannan abin da kake faɗa hmm eh to shi kenan da Abdullahi bin Rawaha da ya tashi ya tanga Abdullahi bin Ubay bin Salul to fasta tabba ko kuma fastabbal muslimuna wal mushrikuna wal yahud hmm sai zage zage kuma ya kama tsakanin musulmi da mushrikai da yahudawa duk sai kuma zage zage tsakanin su hatta ta duniya ta sawaruna har sai sai da ya kusata wato su motsa kura ma'ana su motsa kura masu hankali ya tashi a wajen hmm eh falam yazal bazan bin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai wuce ba yin hasidu yana sassautar da su yana ba su haƙuri yana kwantar musu da kurar su da da- da wato da hararar su yana kwantar da su hatta ta samu haddi suka suka nutsu kowa ya koma cikin hayyacinsa sun marci ban nabi sallallahu alaihi wasallam da fato bayan ya fahimci sun nutsu sai maza Allah sai ya hau kan wato dabbarsa fasara shi kenan sai ya tafi hatta da sallah Allah ta abin da ubani har yaje ya girmo ta abin da ubani da ba shi su zai gaita fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta abin da ubani yake cewa ya sa'adu ya kai sa'adu alam tasma ma qala abu ubani baka ji abin da abu ubani ya faɗa ba ne yuri da abdullahi bin ubay mazala ya nufa abdullahi bin ubay domin abu ubani shi da alfiyarsa Mm.
alfiyarsa ya abdullahi bin ubay bin sallallahu alaihi wasallam sai ba za a ce ji ai kala kaza ko kaza ai kaza da kaza yake da lalomin hmm kala ta abin da ba ta sai da abin da ba ta yake ya rasu da Allah ya manzo Allah sai ku an kai masa rawani hmm wata an ka kauda kai ga buran ka rabu da shi ko wallazi anzala alaykal kitaba la ranta da wanda ya saukar maka da littafin alqur'ani da kan ja Allahu bil haqi hakika Allah ya zo bil haqi da gaskiya allazi anzala alayka wanda ya saukar da shi gare ka hmm لقد اطلع أهل هذه البحيرة wato ahalin wannan garin kafin wannan ahalin wannan garin sun haɗu sun ittifaqi ala an ta wuju bisa su naɗa shi wato ma'ana bisa wato su shugabancin da shi kun asibu su kuma naɗa shi da isabatin da naɗi na shugabanci da yankin shugabanci hmm to falan ma a balla mu zalika bil haqqi yayin da Allah ya ci wannan bil haqqi da gaskiya allazi a daka lahu wanda Allah ya baka wannan gaskiya to sharika bi zalika hmm sai ya makare wannan abin da Allah ya ci maka shi sai ya makare shi sai zama da ya makare hmm to fa zalika wannan kuwa fa alladhi lima ra'aytu shine wannan abin da ya aikata abin da ka gani tare da shi shi ke nan fa afa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa rawa ne wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo wa sahabu da sahabbansa ya akuna an mushrike ne suna rawa da mushrikai idan wani abu ya zo na wauta ko na cin mutunci su suna kawai da kai su ne musu rawa ne hmm wa ahlul kitab da ma ma'a misalin tabi sun sun musu su suna kawai da kai kama amara Allah kuma yadda Allah ya musu umarni ita su rika yi wa ya su yi hakuri ala alal azab ta shuka Mm.
kana Allah azza wa jalla Allah ya ce na buwa yake wanda ta kuma kullu min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ataku azab kathira wallahi wa to za ku ji shuka ne yawa min alladhina utul kitaba da wanda aka ba littafi min qablikum da suka gabace ku, da kuma wanda kuke shiru eh wa qala la fa Allah ya koce ya wanda tafsirun min ahli kitabi tuni daga ma abu talib tabi za su guri law yurduna kum ina ma za su dawo da ku in ba imani kun ba imani ku dawo da ku ku fara ku dawo ku dawo cikin gabar hasadan dan hasada ne inda an fitin daga kawo eh to nan Allah ya ce hasadan dan hasada eh ai hasada ce abin da yasa zai zama hasada ai da ma su suna da labari a cikin littattafan cewa maza Allah zai yi hmm sun san komai an faɗa musu martabarsa an faɗa musu martabar musulmi to kaga sun ce sun ce wannan martabar dama hasada ita ce sun ce wa me ni'ima ni'ima kai burin Allah ya ko kai burin sun ce ni'imar wanda Allah ya ba ni'ima shi ne hasada dama Mm.
tunda sun karanta da tafin cewa ga matsayin manzo Allah ga matsayin sahabbansa Mm.
to saboda haka za su yi burin sun ce musu wannan wasu ni'ima da Allah ya ba su dan hasada ni inda an mutum daga kawo ila asir ayat har zuwa karshen aya وكان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتأول الأقوى إلى تأويل من الأقوى ما أمره الله به أبدا ما الله يمسك مدينه hatta azina Allah bi hatta hatta ke ga su lokacin da Allah ya masa izinin yaki a cikin sai masa izinin ya yake to falan ma ga Allah falan ma ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badar yayin da wazara sallallahu alaihi wasallam ya yaki badar fada kala biyu da lafi da kufarin kuɗaɗe a wannan yaki ya kashe manyan manyan shugabannin kafaran ƙurayshawa tsanan da ubayyin ibn salula sai Allah ya kawo mai da salula sai yake wa mamma abu da wasu da ya yi daga mushrikai sai suka ce ba mu da auda da ba ba su ko kuma ga sai suka ce haza amru wanda bai zama ni ne kakkan waje ku wannan abin da ya faru da wannan yakin da na tarar ce wannan ya nada shi ma'ana ya nada mazala shi gaba eh to ba ya ku sallallahu alaihi wasallam ku je ku baya a mazala ku je ku masa tabba alal islam zuwa ga musulunci to shi kenan fa aslamu sai suka je sai suka musulunta amma fa musulunci na na bi da bai wato ba musulunci ne wato ingantacce ba eh kowa ne ya sani musulunci ne ba musulunci ba to musulunci ne zama na mun eh a zahiri ya bayyana musulunci eh a zahiri su bayyana musulunci in sun kuma koma su kenan su kuma koma cikin kafin eh
to ni san fi samu haza amrun qad tawajjaha eh هذا أمر قد توجه ما توجه ما ما توجه هو توجه توجه توجه توجه توجه كما يقول مم.
wani Allah ya ya yi nasa shi ya nasa manzo Allah ya nasa ya yi doya
باب لا يحسبن الذين يفرحون بما آتوا نعم
tawaje ku ko توجه a ta tawaje ku ne to in ta in ta wata ne ya yi ne da
لما ريني زواتو كون
eh ko ba duk ta wata ko eh to duk sai ne ne shi ma ya ta waje ma wata ne akwai ma'anar da amma tawaje ku ne ya fi amma duk sai zai yi zai zai lamarin a ya zan tura ne نعم حدثنا سعيد بن ابي أم باب لا يحسبن الذين يفرحون بما اتوا حدثنا سعيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن اسلم عن اداء بن سار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرغوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وخلفوا وح- وحلفوا وأهبوا أن يهمدوا بما لم يفعلوا فنزلت لا يحسبن الذين يفقهون الآية حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن عن ابن جريج أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي ملائكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبواده اذهب يا راجع إلى ابن عباس فقل إن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يهمل ما لم يفعل مؤذبا لنؤذبن أجمعون فقال ابن عباس وما لكم ولهذه إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استهم- أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه بما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ثم قرأ ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى قوله يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج حدثنا ابن مق- جرسى بن مقاتل أخبرنا الحجاج عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان بهذا
babu la ta zama da jin ya fara hura bima bima a taugo al'ayata inna ya ta idu da ali maryama abar ra muhammad bin jabir kana ta ce ne bin aslama da ya ne tani an ta idu ne an abi ta idu ne kudi ne da rama a ta idu ne ya sabo daga abi ta idu ne kudi Allah ya rage shi shi kuma wato sunan sai ne yake
نعم radiyallahu anhu sai ne إن رجلا إن رجالا أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم zai ya ɗauke mu wani Eh, za ka zai bakara a nan نعم أن رجالا cewa wasu mazaje من المنافقين daga munafukai على عهد رسول الله Allah صلى الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم sun kasance idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ilal gazu zuwa ga yaki to ta hallaku su sai su zauna sai su ki fita wa farihu sai kuma su ta murna su makadin da zaman su khilafan Allah sallallahu alaihi wasallam wato sabanin wato suke da manzo Allah ya ma'ana sun mai wato sun mai wato gurbin manzo Allah ma'ana baya gari su suna gari to fa idan ka duba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yaki to ita da rubu ne ta wajen suna ta yin hanzari wahala kuma kiran da cewa ga wani izinin da ya wato da ya hana su fita to wa ahabu kuma su zo an yi wani kuma wato a gode musu malam ya alu da abin da suka aikata ba ba su ya yi ba sun ki fita kuma ba wani uzuri ba za a yi ya ga sun mata wato sun mata sun gaya mata abin da ba haka yake ba kuma suna son yadda ake yaba wa suka je yaƙin shi ne yadda su ma wai a yi musu to fa nazara sai wannan aya ta sauka la ta zubar da lajin ya zama wannan ba sau wasu kuna an yi hudu malami a fiye ba wato kakka biki wato wa'yanda ke farin ciki da abin da aka ba wato ma'ana an ba su wato damar su je su yaƙi ma ba su je ba kuma duk da basu je ba kuma wani kuna an yi wasu suna son wai a kowane hudu malami a da abin da wato su aikata ba eh su kakka biki wato ubangiji Allah zai kyale su haka eh حدثني ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام عن ابن جريج اخبره عن ابن ابي مليكه ان القى بن وقاص اخبره wato ابن ابي مليكه wato yake cewa alka majnun wasati ya ba shi labari anna marwana cewa marwana kala ya faɗa liban wajibi ga mai tsaron kofarsa yake cewa bi izhab ya rajiu kai rajiu tafi ila ibn abbas zuwa ga ibn abbas fa kul in ka je ka ce da shi in kana kullum in fa yana da mawuciya in dai kowane mutum zai zama ya yi farin ya kasance ya yi farin ciki da abin da aka ba shi kuma wa ahabba an yi ruba da kuma ya so a yi gode masa da malam fa'al da abin da bai aikata ba to mu azaba zai zama abin yi wa azaba domin abin da fito a yi maka ai baka cancance shi ba baka cancance a yi maka shi ba don baka abin da za a yi wato ba ka cancance abin da za a yi maka azaba ba yace to idan dai duk mutane kowa yana wato zai kasance ya haifar ciki da abin da aka baki kuma kowa yana son a gode masa da abin da bai aikata ba kuma alƙa'ida yadda take idan mutum ya ɗauki wannan ƙa'ida yake a gode masa da abin da bai aikata ba wanda zai fara zama ko azaba in dai za a yi masa azaba to lan azaban na ajmuna eh duk za a yi mana azaba saboda dukkan mu muna so a gode mana a wato akan abin da ba aikata ba domin abin da adam yake nema fiye da haƙƙin sa yake nema domin dama shi an fa'alci dan adam da gari ga haƙƙin sa ya fara lumuloni kafin kuma ya ce shi haƙƙin ya tsaya a kan haƙƙin nasa saboda haka duk mutumin da wato in dai har haka yake wato mutum zai aiki yana son a gode masa da abin da ya aikata kuma in dai har mutum kuma yana son a gode masa da abin da bai aikata ba in har an masa wannan za a yi masa azaba sai ya ce to lalu azaba na ajiyar duk za a yi mana azaba misalin na fas sai abu lafi na fas ce wa malakum ne ke gare ku wani ajiyi da wannan aya inda ma da annabi sallallahu alaihi wasallam yahuda kadai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya wani yahuda ya kasa alahu ya tambaye su an ce in da wani abu ka kasa muni sai suka koyar shi ya fi ga wannan abun fa akhbaru bi ghairi sai suka bayar labarin da ghairi da wani abin da ya tambaye shi fa arawu sai kuma suka nuna masa an kaji ta mazu ilayhi sun yi wato sun yi rubo ta ilayhi gare bima akhbaru da abin da suka bayar labari ba na suka bayar labarin wani abu wanda ba shi ya tambaye shi ba sai kuma suka yi wai wai awa kaji sai suka nemi an kaji ta mazu wato suka nemi shi ya gode musu eh godiya zuwa gare su bima aka baro da abin suka ba shi labari an mu gani shi na sallar ta alo cikin abin da ya tambaye su wa farihu kuma suka yi farin ciki bima kusu da abin da aka ba su ne ismaili na koyi sun makara a yin labar sai abin da ta ba su ya karanta su da hazan lahu ne za ka lura usul kitaba mutum da yadda Allah ya rike alƙawarin inda aka ba littafi فذلك حتى قولها إذا فقد لكي تعرفه إجماع المسلمين يكون عنه وكل ما لم يفعل تابعه عبد الله mun yi isa abubuwan da suka ɓoye wato a ina zai ko shekaran jiya ko ya ayar rajmi wanda suka zo aka ba su tambayi maza Allah hukunci da ai sun ɓoye wannan aya ta rajmi ta jefe wato mazinaci wanda mai karanta annan jiya ne muka yi wannan karatu ya sa hannu ya koye ta kuma Allah ya bayyana a take a wajen kuma manzo Allah ya zartar da hukunci da ita a duk zaman mukaddim a bar nan hajjaz a nan mujrajin a bar nan nabi malaika da an humaydi an humaydi na Abdurrahman ibn Awf annahu ahbarahu wato Abdurrahman ibn Awf ya ba wa humaydi wato ya ba wa ibn abi malaika shi ibn abi malaika ya tabbata da humaydi ibn Abdurrahman dan Awf annahu cewa shi dai wato wato shi ya wato Abdurrahman ibn Awf ahbarahu ya ba shi labarin annan marwa wato ahbarahu ya ba shi labarin annan marwa ahbarahu ya ba shi labarin jihaza da wannan annan marwa da cewa marwa ya ba shi labarin ga wannan ma'ana yadda nasin ya taho shi ma wato marwa ya ba da labarin da yadda yake din nan
babu qaulihi inna fi باب قوله ان في خلق السماوات والارض الايه حدثنا سعيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني شريك شريك بن عبد الله بن ابي بن, بن ابي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ثم قام فتوضأ وصلى فصلى إحدى عشر ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح باب قولي باب إن الله جل جلاله إن واتي إن الآيات والله واتي أقوي آيوي واتي الله يأتي آيوي ما سنونا إيكوانسا في خلق السماوات إن نجد سمر الأرض كالسي وانت لازم الليل والنهار تابع والدليل يجي amma ayoyin su tabbata da ulul albabi ga masu hankula hadith na da ibnu abi maryam akhbara muhammad bin jabir qala akhbarni shafiq bin abdullah bin abi nadir an qurayb bin ibn abbas qurayb ya kai ko daga abdullah bin abbas radiyallahu anhu ma Allah ya ji kara yace duk inda kala shi ne murata na kwana a wajen wato kala ta mai nuna فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hira da iyalinsa wato lokaci kamar sa'a guda sun barakada sannan bayan ya gama hira sai ya kwanta sannan ma kana sulusu lailin akhiru yayin da sulusun dare na karshe ya zo wato ka'ada sai manzo Allah sai ta ce ya zauna falla zara ila sama'i sai ya duba zuwa ga sama wato fatala sai maza Allah ya ce inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab wato ayoyi wato masu cewa musu iko ubangiji wato sun tabbata cikin halittar sammai da kasai da sabawa dare da yini amma sun tabbata li ulil albab da ma musa an kula sun makama wanda sai maza Allah ya tashi wata wata a yi alwala wasanna ya yi asuwaki fasalla ihda a shirata raka'atan ya sallaci raka'a goma sha daya yana gaba sun ma'azar da bilal sai bilal ne wasu na yake sallah fa sallah raka ta yin sai sallah ta raka biyu wato raka ta yin mace sun makaraja wanda sai maza Allah ya fita fa sallah subha ta je sallah sallah asuba.
باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن انس عن عن محرمة بن سليمان عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ الآية العشر الأواخر من آل عمران أتى ختم ثم أتى ثم أ... ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ ثم قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم جئت وقمت الى جنبه فوضع يده على راسي ثم اخذ باذني فجعل يقتلها ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم اوتر
باب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله أنبتا الله قياما فسيوم قولا بجنوب على جنوب هكذا كما سنع كونتي ويتفكرون في تنانين في هل السماوات القوة وهل تسميه الأرض كالسيف ربنا ما خلقت هذا بعد ما فزوا عليك الشرائع حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن المهدي an ba da suna annabi an ba kara masu Sulaiman an Qurayzi annabi Abbas Qurayzi ya ka kula da Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma Allah ya su kala yake duk inda kana fi mai munata na kwana a wajen ƴan uwan mahaifiya ta mai munata eh wato wata kala wato ƴan uwan mahaifiya kenan ko ya ko kanwa na'am fa kullu jannati la'anzuranna ila salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Hmm.
wallahi yau da ke na duba sai na kalli sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da in koya to fa dole hadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta dado ana nan sai naga an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matakin kai to fanama shike nan sai ya kwan fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kwanta yayi bacci shi dole a a tsayin matakin to fata Allah yamsahu nauma sai kuma da ita ce sai ya haɗe da shafa baccin a wani yi daga fuskarsa bayan ya farka sai ya rika shafa fuskarsa sun makara al'ayatul ashira al'awatul min amin zana sai kuma ya karanta ayoyi goma na ƙarshe da cikin surat amin zana hatta hatta fatama hadda ya cika su sun ma a tashen nan sai ya yi min wata sarka mu'allakan a bar rataye ba tana rataye fa a kama hutu ya ɗauko ta a kawai za a yi alwala ثم قام ثم زال كذا sai tsaya yake ni yana kalla fa kuma sai na tsaya fa sana su yusla ma sana'a sai na aikata irin da da mazalla din ya aikata sun ba ji to shikenan sai na zo fa kuma ila da ji na tsaya kusa da shi ko za a yi da mu na tsaya kusa da shi sai mazalla ya sa hannunsa a lalaci akan kaina sun ma a kada fi uzuni ya yi riko da wato kunnuwa na fata ala sai ya haɗu يسلكها وفينا لو لو صفات كلها ثم صلى ركعتين sai sallaci raka'a biyu ثم صلى ركعتين sai sallaci raka'a biyu ثم صلى ركعتين sai kuma sallaci raka'a biyu ثم صلى ركعتين sai kuma sallaci raka'a biyu ثم صلى ركعتين sai kuma sallaci raka'a biyu ثم صلى ركعتين sannan sai kuma sallaci raka'a biyu ثم autara sannan kuma sai yi wuri kenan sai kuma aka yi kira shi ta ce raka'a da fajiri kuma shi kenan ya so aka kalla ba لا لا ai an ka cire wato ka cire goma kamar ya ce uku da shaɗa guda nawa ke to shida ta ga sha biyu ke nan na uku ne ɗaya ke to na kuma sha ɗaya ihda asharata raka'a ya ce shayi ruwaya ce eh ruwaya ce نعم باب ربنا انك من تدخل النار فقد اخذيته وما للظالمين من انصير حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك عن مهرب عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في أرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في دورها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسك النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآية الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن مؤلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذني بيده اليمنى يقتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اتجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح
babu rabbana ilaka wajhul ladzi nara ya ubangiji mu inda ji akai duk wanda ka fitar da shi wuta kar a kame to wannan ta kunna tashi kuma zalimi ne min al-shayt azzalimai sune kafirai ba su da masu kare حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك عن مكرمة بن سليمان عن قريب مولى عبد الله بن عباس wato قريب مولى عبد الله بن عباس shi ne yake Allah Abdullahi bin Abbas cewa Abdullahi bin Abbas a barahu ya ba shi labari an cewa shi Abdullahi bin Abbas ba ta inda mai munata ya kwana a wajen sai da mai mutu ummul mu'minin zojin nabi sallallahu alaihi wasallam mata annabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatu ita kuma ƴan uwan mahaifiyarsa ce kala yake fatta jatu sai na kwanta ce an rubuta da shi a fadin mataki mataki eh wato an sa mazala mataki ni kuma sai na kwanta wato a faɗin matakin wata ja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ahlu bi duliha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma da shi da iyalin sai suka kwanta akan dai wannan matakin amma a tsayin matakin tunda yake akwai faɗin ka akwai kuma tsayin ka tunda yake gajeren shi ne faɗin da yake tsohon shi ne wato shi ne tsawon فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم يا بكي حتى انتصف الليل حتى الليل يا ربع جلاجي او قبله كوكما كافي يا ربع دي قليل دكتان او بعده كوكما بعد درم يا ربع دي قليل دكتان ثم استيقظ يوم سنته يا فركة ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فركة فجعل يمسه النوم عن وجهه بيديه sai ya haɗu yana shafe bacci ga biran fuskar da zai yi da hannayensa ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران sannan sai ya karanta ayoyi guda goma na ƙarshe daga cikin surat al imran sun matsama ila shannu sannan sai ta ce su gurin wata sarka bu Allah ka ta zama wato wato za ta yi ba sai ya ɗauko ta ba wata wasa sai ya alwala min hada da wannan sarkar fa ahsana wudu'ahu ya kyautace alwalarsa sun matsama sannan sai ya ce salli yana sallah to ni ma da na gan shi yayi haka idan Abdullahi bin Abbas yake fasala ni ma sai na aikata misala ma sana'a misali kiran abin da Bulala bin ya aikata ya wa ya aikata tun ma zahabtu bayan na aikata irin abin da ya aikata sai na tafi fa kuntu sai na tsaya ila jaddi su ta gefen sa fa wa za a yi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya da hulmi yumna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsora hannunsa na dama alara a ci a kaina wa akaza duk ne sai ko da kuma na yadda ya jumla da hannun da dai na dama yamsul hayra lallan kwatata fa sallara ka ce sai sallati raka ali sun ba sallara ka ce sai sallati raka ali fa sallara ka ce sai sallati raka ali raka ali sun ba raka ce sai raka ali sun ba raka ce sai wata raka ali sun ba raka ce sai wata raka ali sun ba raka ce sai wata raka ali sun ba raka ce sai wata raka ali ثم أوترت الذي يجري ثم فجاء فوتي يقضى حتى جاءه المؤذن حتى يوزن عزومته فقام الذي يتاك فصلى ركعتين sai sallaci raka a biyu hatifa ta yi sauƙaƙa guda biyu sun makaraja na ce ya fita a sallar suba sai sallaci sallar suba alhamdulillah رجع ثلاث الفاتح كان ثلاث الفاتح
وإياك نعبد وإياك نستعين
الحمد لله